الله رب العالمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تشكر وأهل أنت أن تذكر وأهل أنت أن تطاع لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالمال ولك الحمد بالأهل ولك الحمد بالمؤافات بسطت رزقنا وكفت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا لك الحمد على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين إله يعلم أسرارنا ويعلم نياتنا إلهي ما دعوتك فاستجب لي وهب لي ما أشاء كما تشاء أنا العبد الضعيف يقل جهدي إذا ازدحم الدعاة الأقوياء وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله وحبيب الله وخليل الله وصفي الله وخيرة الله من بين الخلق أجمعين محمد المصطفى المختار من ظهرت آياته فتسلى كل محزون من خصه الله بالقرآن معجزة ما نالها مرسل قد جاء بالدين ومن شهاب بدا من نوره رجمت شهب الدياجي رجوما للشياطين اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. اما بعد ايها المسلمون يقول الباري عز وجل في محكم تنزيله ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الآن فقد انقطع الوحي وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء ومن أظهر لنا شرا لا نؤمنه ولا نقرره وإن قال أن في سريرته خير فالله يحاسبه على سريرته ولذا يقول الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى أمور الناس محمولة على الظاهر فمن أظهر شعائر الدين أجريت عليه أعتاب أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لا أحد من المخلوقين يقصد منفعتك بل إنما يقصد منفعته بك وقد يكون عليك في ذلك ضرر فتدبر هذا حق التدبر ويقول صاحب الحاجة أعمى لا يريد إلا قضاءها فهم لا يبالون بمضرتك إذا أدركوا منك حاجاتهم بل لو كان فيها هلاك دنياك وآخرتك لم يبالوا بذلك وهذا إذا تكبره العاقل علم أنه عداوة في صورة صداقة وأنه لا أعدى للعاقل اللبيب من هذه العداوة قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خالق الناس وزايلهم وصاحبهم بما يشتهون ودينك لا لا تسلمنه وزايلهم وخالطهم حذارا وكن كالسامري اذا لمست وان جهلوا عليك فقل سلاما لعلك سوف تسلم ان فعلت وقال الامام الشافعي رحمه الله تعالى الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء فكن بين المنقبض والمنبسط وقال العسم رحمة الله عليه اسحب الناس كما تصحب النار خذ منفعتها واحذر أن تهلكك أيها المسلمون يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس ويقول مالك بن دينار منذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره مذمتهم لأن هامدهم مفرط وذامهم مفرط قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يهدي كلام الفضيل من عرف الناس استراح يريد والله أعلم أنهم لا ينفعونك ولا أنهم لا ينفعون ولا يضرون وهذا ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم في قوله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أقول ما سمعت وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في كل حين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين عدد قلبك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ما ذكره الذاكرين الأخيار اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وكلنا في جميع الشؤون والامور يا رب العالمين يا قوي يا عزيز اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا وهدنا ويسر الهدى لنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين bayan haka ɗan uwa musulmi abinda hutuba ta yi bayani a kan shi hutuba ta yi bayani ne a kan wato ɗabi'un mutane da kuma wato maganganu na magabata wanda suka faɗi a bisa kan mu'amala da mutane Allah maɗaukakin sarki mahalicin mutane yana faɗi a cikin littafin da ya aiko wa mutane yace wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a kyaukyawa da mummuna ba za su taɓa zama ɗaya ba kyaukyawar ɗabi'a da mummunar ɗabi'a ba za su taɓa zama daidai ba wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a ya Allah yace idfa billati hiya ahsan ka ɗora tunkuɗe mummunar ɗabi'a idan wani ya maka ka ɗora tunkuɗe ta da ɗabi'ar da take mafi kyau fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawa to sai ka ga wanda tsakaninka da shi ke da kokiyayya ya dawo ka annahu waliyyun hamim kamar makusancinka kamar babban masoyi a gare ka to wannan aiki ne da ba kowane mutum da yake yi wani ya nuna na maka kai kuma ka kyautata mashi wani ya gallaza ma ya sa ma farin ciki kai kuma ka kyautata mai ka sa mai farin ciki amma dai ɗabi'a ce ta mutanen kirki kuma mutanen kirki waɗanda suke kusa saurin gaba ba na baya baya ba don ko cikin mutanen kirki to akwai na kirki don haka wannan ɗabi'ar da alkur'ani ya mabi ya nuna ɗabi'a ce ta mutumin da ya kai kololuwa wajen kirki da imani da tsoron Allah da kyautatawa tsakanin shi da Allah da kuma kyautatawa tsakanin shi da bayan Allah Allah yake mai umarni ya ce in wani ya kuntata ma ko ya musguna ma ko ya cuta maka to kai ka tunkuɗe wannan cutai tashi da mu'amala wacce take mafi kyau in kai haka ko dinki ne shi sai ya yi saranda sai ya dawo ya zama kamar wani babban masoyi makusanci a gare ka in ji Allah don haka wannan tabbas gaskiya ne amma sai dai aikata shi yana da wahala Allah da ya faɗi ya nuna aiki ne mai wahala saboda Allah da kanshi ya ce wa ma yulqaha ba kowa ake ba irin wannan halin ba illa allazina sabaru sai waɗanda suke da ɗimbin hakuri sai Allah ya tsara cewa wa ma yulqaha ba kowa ake ba wannan hali ba illa zu hazin azim sai mai rabo rabo mai girman gaske shi yasa daga baya sai Allah ya kawo zancen shedan saboda shedan yana dan yana aiki ba zai bari mutum ya aikata wannan ɗabi'a mai kyau ba dan uwa musulmi Umar ibn al-Khattab yaddan Allah ta tabbata a gare shi bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hau minbari wata rana ya yi huduba a cikin huduba shi sai yake cewa ya ku mutane ku sani a da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana kama mutum in ya aikata wata kasassaba da saukar da wahayi wahayi yake sauka sai ya tona ma mutum asiri ko da abu ya aikata ne sai Umar yake cewa to yanzu wahayi ya yanki ba mu iya gano mutum na kirki ne ko na banza ta hanyar wahayi saboda ni saboda yanzu wahayi ya yanki sai umar ya ce yanzu za mu ɗora kama mutane ne da abin da ya bayyana gare mu na halayensu ya ce duk mutumin da ya bayyana mama alheri in ji umar duk mutumin da ya bayyana mama alheri ya ce za mu aminta da shi kuma za mu kusanto shi mu maida shi ɗan uwa masoyi babu ruwan da abin da ke zuciyar shi babu abin da ya dame mu da abin da ya ɓoye ya ce duk mutumin da ya bayyana mamu shari ya bayyana mamu rashin kirki ya ce wallahi ba za mu amintu da shi ba ba za mu taɓa kusanto shi ba ya ce ko da kau cikin zuciyar shi akwai alheri ya ce Allah shi ke bincike akan abin da ke cikin zuciya kaga wannan bayanin na Umar bin Khattab ya karantar da mu cewa mu'amala da mutane ana yin tsare akan zahiri abinda mutum ya bayyana kamar aiki da shi abinda ya koyi wannan kamar shi da Allah in ya zo wajen ka ya bayyana alheri da cewa shi mutumin kirki ne da karɓe shi da alherin nan da karɓe shi a matsayin mutumin kirki saura abin da ya bari a zuciyar shi wannan barci da ubangijin shi mahalicin shi dan uwa musulmi saboda haka nan ne wannan babban malamin ibn hajar al-asqalani Allah yi mai rahama yake cewa al'amuran mutane ana ɗaukar su ne akan zahiri ko gidan alkali ka je ko kuma wajen wato mai shari'a dan ya maka shari'a to yana sauraron ka ne ya ji abin da ka bayyana sai ya maka aiki da shi haka ce ya fare ka a yana shari'a ne akan abin da ya bayyana don shi bai san garbi ba tana yiwa kai ne mai gaskiya amma sai ya baka rashin gaskiya kuma ya hukunta ka to in dai bai sa son zuciya ba shi ma ba ya da laifi wajen Allah domin dan adam ne kuma an sanya shi ya hukunci da zahiri in ka je wajen shara'i kokari ka fito da magana yadda take ka yi amfani da duk wani kwarewan ka na zance ka bayyana bayani lokacin nan ne in an ji daidai amma hukunci na daidai amma in bayan yiwa a zo shari'a sai ka ce ni dai Allah ya sani kawai ba ruwa na a wannan kuskure ne kake za a jibga ma kashi a daure ka kuma a nemi lada wajen Allah domin saboda shi alkali yana amfani ne da abin da ya bayyana ba da abin da yake na hakika ba ko alkali yana hukunci ne da gaskiya a'a in ka ji alkali ya ce maka yana hukunci ne da gaskiya abin da yake waruwa to jahili amma hakikalin gaskiya duk inda alkali yake duniya to yana hukunci ne da abin da ya bayyana abin da ya bayyana sai yanke hukunci a kan shi amma abin da ya buya wannan wato lamari ne na Allah ba nashi ba don haka ibnu hajar yake cewa al'amuran mutane ana gudanar da su ne akan zahiri akan abin da ya bayyana ya ce shi yasa duk mutumin da ya bayyana alamomin addini ya nuna shi mai addini ne ko za a gudanar mai da hukuncin masu addini matukar dai sabanin haka bai bayyana ba daga gare shi ibn al-qayyim Allah yi mai rahama yana karantar da mu ɗabi'un mutane sai yake cewa ka sani babu wani cikin halittun Allah wanda yake nufin kada ya amfani ka babu shi ko da mutum ya tabka ma rantsuwa ce shi amfanin ka yake so to ƙarya ce yake a hakikanin gaskiya babu wani cikin ɗan adam wanda yake mu'amala da kai ko yake maka kyauta saboda manufar ya amfane ka kai da karan kanka babu wannan zancen a duk mutumin da ka gani a cikin mu'amala to yana mu'amala da kai ne don ya amfani kanshi kuma wasu lokuta ma shi yasa kake ganin mutum yana son ya cimma manufan shi a kanka ko da sai ya kuntata maka ko da sai ya shigar da kai cikin takura da musguna wallahi shi bai damu ba abin da yake so bukatar shi ta samu kai kuma ka mutu ko ka yi rai ko ka tare ko ka tarwace wannan ba matsalar shi wace saboda yan adam a mu'amalar su kaf suna mu'amala ne a bisa yan tere nasu a bisa abin da zai amfane su saboda haka ɗan uwa musulmi sau da yawa mutum zai yi ƙoƙarin cimma manufan shi a kai ka ko da wajen cimma manufan tashi kai za ka cutu to shi dai idan don haka wannan mai hankali idan ya lura da wannan kuma ya lura da halayen mutane to ba zai taɓa zama bawan mutane ba sai dai zama bawan Allah saboda wannan fahimtar haka da gano wannan karatun yana sa ka ƙara inganta alaƙarka da Allah za ka kyautata ma mutum babu ruwanka da yaban shi ko tarbe shi don Allah ka yi mashi za ka yi mu'amala da mutum za ka yi ƙoƙarin yin abin da zai samun maka yardan Allah ba yin abin da zai samun maka yardan shi ba saboda yardan mutane abu ne mai wahala samu dan uwa musulmi haka yake faɗi a wani wuri yake cewa shi mutumin da yake da bukata kamar makamu yake babu abin da yake so kawai sai wannan bukatar tashi bai damuwa da za ka cutu ko za ka kuntatu a wajen cimma wannan bukatar tashi ibn al-qayyim yace ka wallahi inda a ce duniyar ka da lahirar ka za ta lalace akan wani babban abokin ka yana son ya cimma manufan shi ko kuma matar ka tana son ta cimma manufanta ko kuma wani abokin mu'amalan ka na kasuwanci yana son sai ya cimma wata manufa ta shi wallahi tallahi bai damu ba duniyar ka da lahirar ka duka ta sassake ta lalace abinda kai ya damu shine shi ya ga ya cimma manufan shi bukatar shi ta samu don haka ‘yan uwa musulmi wannan idan mai hankali ya lura da wannan sai ya gano mu'amala ta mutane sau da yawa tana fitowa ne wani lokaci da riga ta abokantaka da riga ta ƙauna amma kuma hakikanin gaskiya ma kiyayya ce ba ƙauna ba ‘yan uwa musulmi babu wata kiyayya wadda ta mutum yana son sai ya cimma manufan shi ta hanyar ta shi kuma baya kallon tangarɗar lahiranka ko tangarɗar duniyarka abin da kawai yake kallo wallahi ko ka zama ɗan wuta ko ka zama ɗan aljanna wallahi ko ka yi rai ko ka mutu shi ne bukatar shi yake so ka samu wannan masoyi ne ko maƙiyi ne kaga kenan wannan hakikanin gaskiya maƙiyi ne abdullahi ibn mas'ud yana karantar da mu mu'amalar mutane yace ka ɗora cuɗanya da mutane kuma ka ɗora yin nisa da su kana cuɗanya kana nisa kana haɗa biyu ya ce kuma in za ka abokantake mutane to ka zauna da su da abin da suke so amma dai ka shaidaita da taba addininka ka yi hankali kar wajen haramta ma ɗan adam rai ya janyo maka ka taba wani abu na addininka domin wannan kiɗi ne babba imamu shafi'i allah yi mai rahama yana karantar da mu mu'amala da mutane yake cewa kamewa game da mutane ka ce ba ka mu'amala da su ya ce wannan yana janyo maka kiyayya ga mutane ya ce sakin jiki kuma ka yi ta mu'amala ba ta kyarci da mutane ya ce wannan kuma yana janyo maka miyagun abokai ya ce don haka sai ka zama tsaka-tsakiya tsakanin mutum mai mu'amala da mutane mai kamewa tsaka-tsakiya ba zarcewa ba ta da baya dan uwa musulmi wani daga cikin magabata yake cewa ka yi mu'amala da mutane kamar yadda kake yin mu'amala da wuta wanda yake wani zai ce ya ake mu'amala da wuta to kaje ka tambaya muke ita in baka sani ba yanda ake mu'amala da wuta shine za ka ɗauko abin da zai amfane ka cikin ta amma kuma za ka yi taka tsantsan kar ta ƙona ka ko ta cutar da kai dan uwa musulmi wani malami yana cewa ka yi cuɗanya da mutane kuma ka yi nisa da su kuma ka zama kamar samiri idan an taɓa ta ka ce lamisa suke ne yake ni dan uwa musulmi imamu ahmad ibn hanbal Allah yi mai rahama yana cewa idan mutum ya san kanshi to maganar mutane ba ta amfanar shi duk da mutum yana kawowa ta zugi da ta damuwa kan maganar mutane to ya zalunci kanshi amma in ka san kanka maganar mutane ba ta da wani amfani gare ka misali sai ka san tsakaninka da mahaliccinka kai mutumin banza ne kana dan aikata zunubai amma ba su bayyana ba sai wasu suka zo suna ta yaban ka ai kai mutum mai kirki ne to yan mi wannan gaban zai amfana maka bayan tsakaninka da Allah akwai matsala misali na biyu kai tsakaninka da Allah ka tabbatar da ba ka shakku kana kokarin gyara alaka ka da mahaliccinka sai wani yabo yana zagin kai na to lakanta ka cewa mutumin banza ne kai to tsiyar mi wannan zagin nashi da zargin zai amfane ka bayan kana da tabbacin tsakaninka da Allah lafiya launi saboda haka duk mutumin da ya san kanshi to maganganun mutane ba su da wani amfani a gare shi wuce sa wato malik ibnu dinar Allah yi mai rahama yake cewa tun lokacin da na san mutane tun da na tsaya na karanci mutane na gano su yace wallahi ban taba yin farin ciki ba saboda sun yabe ni yace kamar yadda ban taba jin bakin ciki ba saboda sun zarge ni yace tun da na tsaya na karanci mutane na gano su ban taɓa jin daɗi ba yanzu nan mutane na yabo na yace ba ni wannan yace ban taɓa jin damuwa ba ga mutane nan suna zargi na yace domin na karance su na gano in ka sami mai yabon ka to sai ya wuce iyaka wajen yabon bai tsayawa akan gaskiya in kuma ka sami mai zargin ka shi ma sai ya wuce iyaka wajen zargi bai tsayawa akan hakikanin gaskiya ibnu taymiya Allah ya mai rahama yana kawo maka maganar wani daga cikin manyan magabata shine fudayl sai ya ce fudayl ya ce man arafa an-nas sarah duk mutumin da ya san mutane ya huta sai ibnu taymiya ya fassara magana yace abin da yake nufi yana nufin mutane ba su amfanarwa ba su cutarwa wallahi ba su amfanarwa ba su cutarwa don haka a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi mana nuni zuwa ga wannan ma'anai a cikin tabbataccen hadisi manzo Allah yake cewa wa alam ka sani annal umma lalle al'umma baki ɗaya ta duniya da za su tattaru a kansu amfane ka da wani abu guda ɗaya to ba za su taɓa amfane ka da shi ba sai dai abin da dama Allah ya rubuta maka shi yace kuma inda za su tattaru gaba ɗaya akan sai sun kuntata ma sai sun cutar da kai da wani abu kwara ɗaya yace wallahi ba za su cutar da kai ba sai dai da abin da dama Allah ya riga ya rubuta sai ya faru a kanka manzon Allah ya ce Allah ya tsara an ɗauki alƙalamman rubutu takardu sun bushe al'amura suna gudana ne ƙarƙashin hukuncin Allah muna roƙon Allah da rahama shi da sunayen shi masu tsarki ya ƙara fararo alkhairi da rahama da albarka a cikin wannan ƙasar ta ta Nijar da sauran ƙasashen musulmi baki ɗaya muna roƙon Allah da rahaman shi da alkhairan da ke wajen shi Allah ta'ala ya kalle mu da rahaman shi Allah ta'ala ya sako mu alkhairan da suke wajen shi wanda za su samu amfana da su duniyar mu da lahirar mu muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda suke neman yarda shi suke neman kusancin shi muna roƙon Allah ta'ala ya kare mu ya kiyaye mu game da tabo fushin shi da kuma janyo mu kan fushin shi muna roƙon Allah ta'ala ya ɗaukaka addinin musulunci da musulmai ya kaskantar da kafirci da kafirai muna roƙon Allah da sunayen shi masu sarki ya sanya wato shugabannin mu su dora bin hanya madaidaiciya duk hanyar da za su kauce Allah ta'ala kakka ba su sa'a kaucewa duk abin da za su aikata ya zama alheri da amfani da jama'a Allah ta'ala ka taimake su ka dawo abu su ka kama musu wajen haka duk abin da za su aikata na cutarwa ko kuntatawa ko musganawa Allah kakka ba su sa'a Allah ta'ala ka kaɗe ka kwaɗe hannayensu game da bin wannan titi da wannan turba muna roƙon Allah da rahama shi da sunayen shi masu tsarki ya ƙara biya man bukatocin mu na alheri baki ɗaya akwai ƴan uwa da suke fara addu'o'i akan bukatocin su daban-daban Allah ta'ala kai ne mai biyan bukatar Allah ka biya man bukatocin mu baki ɗaya da rahamarka wala hawla wala quwwata illa billah sai da sallah